الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shi ne darasinmu na uku ko majalisi na uku a cikin wannan littafi al'aƙida sunan littafin kenan al'aƙida guda uku ne a jere yanzu muna na ɗaya al'aƙida na ɗaya yau shi ne darasinmu na uku muna shafi na goma sha shida ne za mu tashi tauhidin rububiyya mun faɗa abin da ake nufi da tauhidin rububiyya ko kuma rukunin imani na farko shine imani da Allah imani da Allah kuma ya kunshi imani da tauhidin nan guda uku shine tauhidin rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat duk mun yi bayanin su a karatun da ya gabata sai a nemi kaset din nan a sake ji to na bi na farko da zamu yi bayanin sa dan a dan takaice shine tauhidin rububiyya mun faɗa tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah a ayyukan da shi yake yi tauhidul uluhiyya kuma ka kadaita Allah a ayyukan da kai kake masa naga duk mun yi wannan bayani to nan yanzu ayyukan da Allah yake yi ne za a gaya mana kar ka yadda ka dauki abin da Allah shi yake yi ka ce wani ma yana yi Allah ya baka arziki ka ce wani shehi ne ya baka Allah ya baka nitsuwa ka ce ai dan jiya kai kaza ne Allah ya baka kwanciyar hankali ka samu lafiya ka ki danganta shi ga Allah to shine aka ce tauhidur rububiyya shi tauhidur rububiyya huwa tauhidullahi shine kadaita Allah bi af'alihi a ayyukansa ba wanda ya isa ya maka sai shi kadai wadhalika yadda abun yake bi itiqadi sai ka tabbatar a zuciyarka annahu ta'ala shi Allah madaukin sarki al-mutafarridu bil khalqi shi kadai ne ya kadaita zai halitta ba wanda ya ba wanda ya halicce ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ya halicce ka ba mala'ika jibrilu ba shi ya halicce ka ba mala'ikun duniya ba su suka halicce ka ba annabawan Allah gaba ɗaya ba su suka halicce ka ba ba wani shehi ba wani waliyi ba wani malami ba wani mai martaba da ya halicce ka to shi kadai ya dace ka ba shi attribute war risk ba wanda ya isa ya azurce ka sai Allah wal mulk ba wanda yake ba da mulki sai Allah an yadda ka nema ba ina nufin yadda ta shari'a ba ka iya nema amma kuma ka san ba wanda yake bayarwa sai Allah kamar yadda arziki ai ana zuwa a neme shi ko to in ka neman Allah shine mai bayarwa Allah shine mai hanawa wal ihya rayarwa Allah shine mai rayarwa wal imata in kaga an mutu Allah shi yake kashewa ba wani shahida zai iya kashe ka wat tadbir juya al'amura ayi ruwan sama ayi zafi ayi sanyi ubangiji ne kadai wa nahwu talika da sauran wayannan duk aiki ne na Allah ba wanda zaka nemi taimako sai Allah in ka kuskura ka daga hannu ka kira sunan wani ko a magana ka sa sunan wani mun yi magana a wancan karatu muka ce har faɗin ka zo mai neman sadaka ce a bani don annabi don Allah ake bayarwa don girman Allah kadai ake gani a bayar ba a yi don annabi haka mai rantsuwa don Allah mai roƙo don Allah don annabi wani duka kurakurai ne ba a kadai ta Allah a tauhidi in kai haka ubangiji shi kadai ake karaita shi shi kare ake danganta masa ayyukansa yanzu wanda zai yi maka ai tauhidul uluhiyya ne tana so maka don Allah ne kadai san annabi kuma yana zuciya kaunar annabi tana zuciya girmama annabi yana zuciya shi kuma sai inda karfin mu ya kare shi yasa jiya muke maganan wanda ya zagi annabi kashe wanda ya zagi annabi babu daga kafa haka take haka kuma aka saka mu abinda kristoci ba sa ganewa shine ko liman ne fa zagi annabi kashi zai liman babban liman ko zagi annabi wala kashi zai to kuma abinda kristoci ba sa ganewa da liman din zai zo ya kutuntuma annabi isa zagi shi ma za a kashe shi ya taba annabi isa ba za a kashe shi to ba ma raba duk annabawa to saboda haka Allah shi kadai ake neman taimako duk wanda ya rike Allah yana juyi yake tani Allah ne kadai zai masa wallahi ba zai tabe ba kuma in ka koya jikinka ya bi haka to a kana samu Allah kana rasawa Allah a zo gidanka maka ɗawainiya sai ka ce kai fa Allah ne turo su Allah ne turo su su ‘yan aika ne ba ka jin wai wani ya zama wata tsiya a rayuwarka rasa shi ya zama wani wata tsiya ce a rayuwarka wallahi rasa Allah shi ne damuwa a ce Allah baya cikin lamuranka shi ne ka shiga damuwa wani hau zali ƙala ta'ala Allah ya faɗa alalahul khalqu wal amru duk wata halitta shi kadai ne sai Allah ya ce wal amru me yasa aka ce wal amru saboda duk wani abu da ke kama da halittan gaba ɗaya na Allah ne wanda ya halicce ka ba shi zai baka ruwa ba shi zai baka abinci shi zai raya ka shi zai kashe ka shi zai baka arziki shi zai baka kwanciyar hankali to shi ya halicce ka kuma duk sauran nasa ne tabarakallahu rabbul alamin ubangiji talikai girma ya tabbata a gare shi wa tauhidur rububiyya shi tauhidur rububiyya mustaqirrun fi fitrin nas shi fa tun asali yana dashe a zakatan mutane tun kafin a halicce su shi tauhidul rububiyya kare ta Allah da yadda cewa Allah shine mai kowa mai komai wannan ba sai an koya mutum ba a haka yake a zuciyar mutum haka yake a zuciyar ko yaro jariri ne ya tashi fara maganarsa da Allah a zuciyarsa ya san Allah ya san manya-manyan abubuwa na ubangiji da ba sai an karanta da shi ba tana fitara na zuciyar mutane a al'adance a ɗabi'ance a haka aka halicce ka da sanin Allah sai dai daga baya ka canja ko a canja ka shi yasa Allah yake cewa faƙin waje haka liddini hanifa ka tsayi tsayi tsayin daka wajen wannan addini ɗin hanifan kana mai karkacewa shirka kana mai miƙaƙƙiyar aƙida ana yi wa annabi magana sai aka ce wannan aƙidar ta musulunci mai ƙyaƙƙiya ɗin fitratallah Allah ce ya dasa ta a zukatan mutane allati fataran nasa alaiha wanda su ma mutane suka dasu a kanta kowa ya dasu akan Allah shi ɗaya ne kowa ya dasu akan Allah shi ne mai halitta mai kashewa mai rayarwa ba tare da an koya maka ba to kaga ba ƙaramin bata bane a ce ka ɗauki sifofin nan ka ba wa wani Allah tun da an halice ka da shi har kafiri wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su ahli sama da zace Allah to kuma sai ka zo kana roƙon wani kana kiran wani wali kana kiran wani shehi kana kiran annabi kana kiran mala'ika akwai masu bauta mala'ika jibrilu jibrilu in zaka fadi ka kira sunan jibrilu to sai Allah ya ce la tabdila li khalqillah halittar Allah ba abin da ke canja ta a yadda take din haka ake halitta zalika dinul qayyim to wannan shine addini mai kekke guda daya so da kowa yana kan fitra kowa yana kan daidai ne sai dai a canja shi ko ya canja shi yasa yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma min mauludin babu wani yaro jariri da za a haife shi illa yuladu alal fitra fa ce ana haifonsa ne akan musulunci akan musulunci yake zuwa zukatansa da sassiya kan girmama Allah da kadaita Allah fa abawahu matsalan da ake samu uwarsa da ubansa ne mahaifansa su ne yuhawwidanihi in kaga ya tashi ba yahudi to su suka mai da shi saboda ya tashi ya gani a gida sai ya bar asalin abin da yake kai sai ya bi iyayensa aw yunassiranihi ko kuma ya ga gidansa kiristoci ne ya bi kiristanci aw yumajjisanihi ko kuma ya zama arne ya dauki wani layi na bata ko wani aqida ta shirka da kafirci in kaga mutum ya tashi to gidansu ne suka canja shi amma asali an alice shi akan daidai ne kaga a hadisin ba a ce walam yaqul annabi bai ce yuslimanihi ba iyayensa ne suke musuluntar da shi ba saboda yana kan musulunci ne dama sai suka faɗi kishiyarsa sai suka ce su suke gurɓata shi kenan a asalin da yana kan musulunci sai suka faɗi haka li'annal islam domin shi musulunci mujudin fi asalil fitra shi yana da shani a asalin fitransa akwai yata karama bai fi sati biyu ba sai nake ina mata tambayoyi ina jin wata tana mata tambayoyi sai ni ma na dora tambayoyi akai na zo mata da wani abu sai uwar take cewa wa ka miki wannan sai ta ce abi ce ka miki eh daga ina ta ce min indillah daga wajen Allah ne kaga yanzu yarinya ta dauki kawai ubanta dan aika ne saboda haka take in ka ci gaba da haka za ta fi a haka yana ce to bari yanzu akwai jaraba yanzu ni dinnan banza ne kenan kuma haka shine daidai ubangiji ana magana ubangiji kai waye kai banza ne kai dan aikan Allah ne duk abin da kake kawo iyalanka Allah ne aiko ka ka kawo sai na fara mata tambaya wannan gidan ba ta ce Allah to da uwa ana zama ana jin sama ta ce kin san Allah kin san Allah ya ta yi shiru sai na ce allan nan dai allan nan fa da nake magana allan nan da yake masallaci ita ce la allan da yake sama dai ita ce sama yake tunda masallaci gurin ibada ne bari ka mai da shi can na ce allan nan da yake masallaci sai ce sama yake karamar yarinya fa saboda me yana da shi a kwakwalwanta a haka aka halicce ta yanzu ku ne za ku canja mata ku ce Allah yana koyina in kuka yi ta sa mata Allah yana ko'ina aka yi ta koya mata aka yi ta faɗa ta yi ta ji to sai ta tashi cewa Allah yana ko'ina Allah maɗaukaki ne in an ce sama ba wannan saman da kake gani ba fa nan ce Allah yana sama ba fa wannan saman namun da kake ba gani ba a'a yana sama da komai saman nan ba halitta ba ce don kana nufin yana wannan saman yake ne yana yana bukatan wata halittansa Allah baya bukatan komai duk wani abu a ƙasan Allah yake Allah asabbihi isma rabbikal a'ala min kulli shay Allah yana sama da komai ne komai yana ƙasa ne komai ƙasan sai yake ba wani abu da yake saman Allah komai makaskanci ne walakantacce banza ne to kwakwalwan dan adam tana halicce da wannan abu ifradu shirki ifradu iqrarul mushrikin bi tauhidul rububiyya su kansa mushrikai sun tabbatar da wannan tauhidin to karka yadda mushriki ya fi ka sanin Allah mushrikai sun tabbatar da wannan tauhidi waqat aqarra al-mushrikuuna bi tauhidir rububiyyah hakika mushrikai sun tabbatar da Allah a halittunsa da ayyukansa shi kadai yake kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya fada wala in sa'altahum da zaka tambayi kafirai man khalaqas samawati wal arda wa ya halicci sama da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce Allah ne ya halitta sun kai ka sani duk muna zama da kafiran ai ko mun ce maka Allah ne sun sani وما ذلك amma duk da haka faqad qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya yake su duk da sun yadda tauhidul rububiyya sun yadda Allah ne mai kisa mai kashewa mai rayawa mai azatawa mai halitta duk da sun yadda haka amma annabi ya yake su me yasa walan yaktafi minhum bidhalika bai tsaya yayi ya wadata da tauhidul rububiyya kadai ba li'anna alladhi ya'simu ad-dima'a wal amwal wa yadkhul janna inma huwa ifradullahi bil ibada domin abinda zai kare dukiyarka ya kare jininka ya sa ka shiga aljanna shine tauhidul uluhiyya shine tauhidi na bauta dan ka yadda Allah ɗaya ne a sama yake shi ya halitta shine mai kashewa mai rayawa mai kaza afwan ba maganan Allah ɗaya shi muke magana in kana in ka yadda Allah shine mai kashewa mai rayawa mai azurtawa duk wannan ayyukan Allah ka yadda shine amma kun baka kadaita shi shi kadai ake bautawa ba kuma shi cancanci a bauta ba to nan kuma tauhidin ba zai amfani ba so tauhidul rububiyya baya amfani sai ka tabbatar da tauhidul uluhiyya huwa tauhidul uluhiyya shine tauhidul uluhiyya walam yuqirru bidhalik su kuma kafirai ba su yi imani da Allah shi kadai bane ba tauhidul uluhiyya to mun zo na biyu saniyan na biyu tauhidul uluhiyya menene tauhidul uluhiyya shine tauhidin bauta shine kai kuma aikin da kake ka kare ta Allah aikin huwa tauhidullahi bi af'alil ibadi shine kadaita Allah ayyukan bayi allati yataqarrabuna biha ilayhi ayyukan da su suke neman kusancin Allah zuwa gare shi mimma shara'ahu lahum na daga abin da Allah ya shar'anta musu wadhalika yadda abin yake bi ifradihi subhanahu wa ta'ala ta hanyar kadaita Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadati a nau'uka na ibada min gashi na misalai abin da ba a so ka hada Allah da wani saboda ayyukan da kake wa Allah ne addu'a addu'a karka yadda ka rogi wani sai Allah ka je zaka ga mutane sun je aikin haji su tsaya kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam suna addu'a wai annabi ya yi musu rashin lafiya ya yaye musu cuta ya biya musu bukatu wannan bata ne kafirci ne baka da bambanci da mushrikan da suka yarda da tauhidin rububiyya mushrikai ma sun yarda da tauhidin rububiyya ai suka fadi a tauhidul uluhiyya to kai ma ka fadi a tauhidul uluhiyya ba a roƙon annabi wal khawf ba a jin tsoron kowa sai Allah war raja ba a neman bukatuwa gurin kowa sai Allah mahabba soyayya ana kebance ta ta ibada ana kebance ta ga Allah ita kadai ne was salatu ba a yin sallah sai a Allah wal hajji in zaka je yakin haji don Allah zaka je ba dan annabi ba dan mala'iku ba ba dan ba dan kowa ba wa gairi zalika da makamantan su al hikmatu min khalqil jinni wal insi me yasa ma aka halicci mutun da aljan me hikiman halitta mutun da aljan wal hikmatu hikima min khalqil jinni wal insi na halitta mutun da aljan ibadatullah shine subota Allah wahdahu shi kadai duna siwahu banda wani shi kadai ake so bauta banda wani Allah wani da zaka bauta shi ma an aiko shi ne bautawa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi ne bautawa Allah annabi adam aiko shi bautawa Allah annabawa gaba daya aiko su bautawa Allah to su ba a bauta musu su ma masu roƙon Allah ne to ba a roƙon su ba a roƙon su annabi a yakin badar an san yadda ya ta addu'a a yakin uhud an san yadda ya ta addu'a in za a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu kariya to da shi kuma zai kare kansa a yakin Uhud da aka fasa masa kai aka fasa masa haƙori amma saboda shi ba mai bada kariya bane shi yasa bai kare kansa ba annabi ko kansa ba zai iya karewa ba in Allah ya nufa idan Allah ya ce wani abu zai samu annabi to kai ma hukaci ne ma kai kam wai kai ma hukaci ne annabi ba ya rasu ba sallallahu alaihi wasallam ba yana kwance a kabarinsa ba sallallahu alaihi wasallam har in mun je madina mu ce sai mun je mun ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda yake rasuwa shi ake bautawa shehinka da kake cewa shi ne mai saukar da ruwan sama ba ka ake faɗa ba ana kiransa gausu a ce wai shi gausu zaman ne me ake nufi da gausu zaman shine idan akwai fitintinu a zamani da bala'i da yunwa wai shi mai yayi damuwa ne kuma muna da labari shehunnanka musamman shehunka na ƙarshe-ƙarshe muna da labari lokacin da rashin lafiya mummuna ya kama shi jirgi ya hau ya tafi london likitan ma kafiri ne je na duba shi kai kuma kana ce shi mai yayi rashin lafiya ne har hotonsa in ya fito har wani zane in aka ga zane mistakenly ko ko incidentally in aka ga wani art ya dan yi kama da zanen fiskan shehinka sai a zo gurin a ce wai shehi yayi yayi mene yayi zuhuri ka zo kana roƙo ya biya maka bukata kaga kai mahaukaci ne kuma irin wannan zanen yanzu Umar Dokaji ma in ka kalli fiskansa da kyau wata ran ka je wani gini sai ka ganshi ni ma ina zuhuri wallahi tallahi sai ka gani in dai ka sa ni kana so ka ga fiska na ko ka riƙe fiska sai ka ji kana ta kallon gini kullum ko kana kallon sama wata ran sai ka ga wani gajimare sai ka ce gani nan na rantse muku da Allah imagination ne duka dai kawai ana rudin mutane ana so a kame da su kafirai arna ga hanyar da za ka bi Allah shehu bawan Allah yana ibadansa ya mutu yana ibadansa ka zo kana mai da shi Allah kana mai da shi da Ubangiji a tsaya a riƙe Allah an zo ana rataye hotunansu ana manna hotuna wannan duka alama ce ta ɓata mutum ya ji tsoron Allah ya riƙe Allah wannan shehunan su bayan Allah ne suna ibadansu ka bar su da abubuwan da suka yi na tsakaninsu da Allah karka ƙara musu wani masifa annabi isa kiristoci da suke rike annabi isa suke cewa shi allah ne shi abin bauta ne bai faɗi haka ba bai ce a masa haka ba kisa allah zai tambayi annabi isa a an ta kulta linnasi ta ne wa ummiya ilahaini min dunilla kai ne ka gaya wa mutane haka ba allah zai tsaye annabi isa fa wanda ma aka masa bai yadda ba ma fa a an ta kulta linnasi ta ƙur'ani ne fake gaya mana Allah zai tambaye shi ko mun yarda da Qur'anin nan kai ne ka gaya wa mutane da kai da mamarka su rike su Allah bayan bayana qala subhanak yace ta tsarki ya tabbata a gare ka kai kadai ne ma yakunu li ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq na isa na faɗi abin da bani da haƙƙi bani da haƙƙi in kuntu qultuhu ai in na faɗan ma faqad alimtahu ai kai ka riga ka sani domin kai ta'lamu ma fi nafsi ka san me yake tattare da ni wala alamu ma fi nafsika ni ban san me yake tattare da kai ba innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum ni fa ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi iya abin da ka umarce ni ni shi na fada me ne ya fada din me aka umarce shi da shi ane budullah ce min kai kansu bauta Allah rabbi wa rabbukum Allah na da Allahn su ni da su dun mu hadu a abu daya haka ka gaya min haka kawai ka akai annabi isa fa kenan annabi muhammad sallallahu tun daga duniya shi yayi ta fada akan wannan abu wani yazo yace in Allah ya so sannan kai yace kai zaka hada ni da Allah ne zaka sa ni in zama kishiyan Allah in Allah shi kadai ya so dai annabi fa yake mana fada yake wa sahabbai fada yace in Allah shi kadai ya so ko shawari na baya nema haka yake yin abin da ya ga dama kai Allah wasa ne idan Allah ba mai yin abin da ya ga dama ba zafin da aka yi shekaran jiya na bala'in nan in yana neman shawarin ko mutum ɗaya ne ai zai ce a gombe kar a yi zafi a baya neman shawarin kowa in yana neman shawarin kowa irin su umar musa ado da suka ɗauko gyaran ƙasar nan amma ba ruwansa don kana son abu ba shi ke nuna shi ba zai abin da shi yake so ba umar musa da aduwa saving point agenda ya ɗauko ƙasa za ta yi kyau alamu za ta yi kyau da gyaru mu zama kaman tokyo kaman japan kaman ina amma ubangiji ce ba na so ƙasan ta gyaru umar musa da aduwa taho buhari ya zo da niyya mai kyau ba wanda zai ce buhari ne ya samu muna ce ba wanda zai faɗa me ya faru allahu a'alam amma ubangiji ya ce ni kuma ba haka nake so ba wataƙil buhari yana ga yafi kowa wataƙil mu ba muna ga buhari ba irinsa muka mai da shi kaman ƙaramin allah shi ma in ba shi ya zo ba ƙasan ba za ta gyaru ba ya ce to na ba ku buhari mu gani in gyaran a hannunsa take ya ƙi gyarawa saboda shi kadai yake kayansa shi kadai yake su kayansa ku duba cin garin makka aka yi masifar yunwa annabi sallallahu alaihi gida gida yake bi wajen sahabbai wani akwai abinci a gidanka kuma annabin yana cikinsu ba kuma aka je yaƙi kuma aka ci nasara kan sahabbai aka kashe sahabbai aka jefi annabin aka fasa masa kai Allah ba ya son annabi ne a ashe Allahn Allah ne abin da ya ga dama yake yi to shi yasa Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halacci mutum da aljinu ba sai don su bauta min dukkan su kowa bauta zai yi ahammiyatu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya nan yana da girma yana da muhimmanci zamu karanta a gurguje tazharu ahammiyatu hada nau min at-tauhid bima yali girman wannan tauhidin na kadai ta Allah yana bayyana a cikin abubuwa kamar haka na daya li ajli khalqillahi al-jinn wal ins ku duba fa saboda Allah ma ya halicci mutane da aljanu dan su kadai tashi ne to saboda kenan kenan kadai tashi yana da girma annahu al-fariqu bainal muwahhidin wal mushrikin shine bambanci tsakanin mushrikai da musulmai kaga mushriki ya yarda da tauhidul uluhiyya amma rashin yardansa da tauhidul rububiyya ya zama na wuta zai shiga wa alayhi yaqul jaza fil ula wal akhirah sannan tauhidul uluhiyyan nan da shi ake yin hukunci a duniya da lahira na uku li ajlihi ursilatir rusul wa unzilatul kutub sanadiyan tauhidul rububiyya uluhiyya ne aka aiko annabawa kuma aka saukar da littafi da kowa ya yarda da Allah da kowa ba shi da matsala ba za su aiko annabawa ba قال تعالى الله سبحانه وتعالى فدا ولقد بعثنا في كل امه رسولا kowace al'umma mun aiko mata manzo ane ibudullah dan su kadaita Allah dan su kadaita Allah dan haka aka aiko manzo wastanibut tagut su nisanci wani da ba Allah ba wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wasu annabawa ba kafin kai illa nuhi ilaihi sai mun musu wahayi mu gaya musu cewa annahu la ilaha illa la ilaha illa ana cewa ba wani an bauta gaskiya sai ni kadai ni kadai duk annabi sai an kunshi cewa ni kadai ba za a bauta karfa kai a bauta maka fa'budun kace musu ku bauta min ni kadai kuma kai ma haka zaka yi kalimatu tauhid la ilaha illallah in aka ce kalimatu tauhid ana nufin la ilaha illallah ne me ma'ananta ma'anaha abinda ake ma'ananta shine la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah nan gudun zamu tashi a gobe insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh